لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الشيخ أليس كذلك؟ قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال قال أين مقول القول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى manzo Allah ya fita karamar sallah ko babban sallah zuwa musalla inda ake sallar idi thumma sarafa fa wa'aza an-nasa yace sai manzo Allah ya tashi yana mutane wa'azi wa amarahum bis sadaqa yace ai sadaka fa qala sai yace ayyuhan nas ya ku taron jama'a mutane tasaddaqu ku yi sadaka famarra ala nisa'i sai ya shige wajen taron mata sahun mata faƙala sai ya ce ya ma'asharar nisa'i ta saddakna ya ku taron mata ku yawaita ku yi sadaka ku yi yawaita sadaka fa'inni uritu kunna aksara ahalin nari saboda ni an nuna mini cewa ku mata ku ne mafi yawa a cikin wuta faƙulna sai suka ce wa bima za ka ya rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikakken yanci yake ba mutane mace ta in banza manzo Allah ya fada ta ce to me yasa haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa za a fuskance shi da magana haka ba ko hala sai ce tuksirna la'ana saboda kuna yawan la'anta la'ana kaza da kaza kaza kaza kaza wa takfurna al'ashira kuma kuna butulce ma mazaje tukfirna la'ana la'ana fa wadda mata suke magana suna yawaita yin shi ba wai mutum ya cancanci la'anta a la'ance shi ba kenan mutum ya cancanci la'anta aka dama la'anan ne ne duwa akwai abin da duk wanda ya yi wannan abin kafin ya yi wannan abin dama la'anan ne ne daga la'ana da kasancewar shi la'anan ne shi yasa ya iya yi wannan abin in ba haka ba ba zai iya yi ba to wannan la'antar sa mas'ala ce daban amma gida mace tana magana Allah kaza Allah ce Allah ya wadar Allah ce to shine abinda aka ce suke yi kenan ja musu wannan ma ra'aytu min naqisati aqli wa dini azhaba li lubbi ar-rajul al-hazimi min ihdakunna manzon Allah yake fada ba ya ce ban taba ganin abin mamaki irin mace ba ga ta dai hankalin namiji ya fi na mace ƙarfin addini wurin namiji ya fi na mace amma duk inda ka kai sai ta rikita ma lissafi a ai ba sai ka ce ba manzon Allah ya fada gashi manzon Allah ya fada manzon Allah ya fada ka ce haka yake ko ba haka yake ba ya zama mai ya zama tasilul hasil ke hulna sai suka ce wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah menene karancin hankalinmu da addininmu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatir rajul namiji shaida namiji ɗaya inda zai shaida an ba same shi ba in mace ce sai mata biyu to me yasa haka suka ce shahada shaida za zo ai shaida shaida abu ne da yake faruwa a waje mutane suna gani amma dangane da mata mafi yawancin lokacin su a gida suke yasa bangaren su yayi rauni haka kadan kunna bala ya rasulullah ya suka ce haka al'amarin yake fa qala fa zalika min nuqsani aqliha an fahimta alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum mace in tana haila ai ba ta sallah ba ta azumi ba ta sallah ko qulna bala sai suka ce haka al'amari yake qala fa zalika min nuqsani diniha bai ce fa zalika yace min nuqsani diniha thumma sarafa sannan sai manzo Allah ya kama hanya falamma sara ila manzilihi manzo Allah ya kama hanya an gama an gama hutuba kenan da wa'azi da gargadi da menene da, da nasiha sai kama hanya yaje gida ja'at zainab imra'atu bin mas'ud tasta'zinu alayhi falamma sara ila manzilihi da manzo Allah yaje gida ja'at zainab zainab tazo zainab fa'ilu ja'at ko alaysa kazalik امرأة بن مسعود فما إعراب امرأة بن مسعود ها أتو بيان كو بدل بالمطابقة أليس كذلك تستأذن عليه تزوتنا نيمان إذني أبات إذني تشغى فقيل يا رسول الله هذه زينب ya ce ya manzo Allah wannan Zainab ce ta zo tana neman izini faqala ayyu zayani yace wace Zainab ce cikin Zainabawa din faƙila imra'atu ibn mas'ud aka ce matan abdullahi dan mas'ud ce qala na'am idhanu laha yace to a ce ta shigo fa udhina laha sai aka ce ya ce manzo Allah ya ce ki shigo sai ta shiga kenan ko qalat dan sai ce qalat ya nabi Allah in ba ta shiga ba ai ba za ta yi magana haka ba ko sai ta shiga sai ta ya nabi Allah ya annabin Allah innaka amarta al-yawma bis-sadaqati yau ka ce a yi sadaka ka yi umarni da sadaka wa kana indi huliyun li fa'aratu an ata sadaka bi ni kuma ina da waɗansu gwalagwalai na ina son na yi sadaka da su in manzon Allah ya ce a yi sadaka daban yake fada malamin malamin mai wazi ko mai maka ya ce a yi sadaka a yi sadaka karba zai shi ya ɓoye manzon Allah ne ya ce ya yi sadaka ka ce a yi sadaka ni kuma ina da waɗansu gwalagwalai ina son yi sadaka fazza amma bin masudin annahu wa waladuhu ahqqu man tasaddaqtu bihi alayhi shi abdullahi da mas'ud ya riya cewa shi da ƴaƴansa suka fi cancanta na basu wannan sadaka wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sadaqa ibn mas'ud zawjuki wa waladuki ahqqu man tasaddaqti bihi alayhi mijinki da ƴaƴansa su suka fi cancanta ki basu sadaka din وهذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن الحسن الحلواني وغيره عن ابن أبي مريم وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان أما سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب أبو إسحاق من بني عبد مناف ابن زهرة وإياد بن عبد الله ابن سعد بن أبي وقاص ابن ابن سعد بن أبي سرين العامري القرشي يعد من أهل في أهل المدينة أنا أدوك شكين متار المدينة وقوله وتكفرن العشيرة يعني الزوج أطلق عشيرة على الزوج لماذا سمي عشيرا لأنه يعاشرها وهي تعاشره saboda gogaggen da suka yi majuna shaka ce ashir kenan ko قال الخطابي فيه دليل على أن النقص من الطاعات نقص في الدين yace ai raguwa in aka samu tawaya a cikin addin Allah an samu tawaya a cikin addini wa fihi dilalatun ala anna milaka ala anna milaka shahadati al-aqlu ma i'tibari al-amanati was-sidq yace abinda ake la'akari da shi a wajen shahada shine ma'ana shine a hankali da kuma la'akari da amana da gaskiya wa anna shahadatul mughaffali da'ifatun shaidan mutum da yake mughaffal da'ifa ce tana da rauni wa in kana radiyan fi dini wal amana an fahimci wannan hadisi kenan ko ya cika alkawarin da yayi قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله اتفقت الصحابه yace duk sahabbai sun ijma'i wattabi'una faman ba'dahu min ulama'i sunnati daga malaman sunna ala anna al'amala min al-imani cewa ayyuka suna cikin imani murji'a sune suka jinkirta ayyuka daga barin ibas cikin imani liqaulihi subhanahu wa ta'ala yace saboda Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum idza zukira Allah wajilat qulubuhum ila qawlihi wa mimma razaqnahum yunfiquna maganar imani ake aka shigo kuma da aiki ko faja'al al'amala kullaha imanan shi yasa ayyuka duk suka zama imani wa kama na takadihi hadithu abi huraira wa qalu suka ce innal imana ahlus sunna suka ce abinda ake ce mai imani shine qaulun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siya ala ma nataqa bihi al qur'anu fi ziyadati abinda ake ce ma imani kenan qaulun القول يختص بالفم كو وعمل العمل يختص بجا- بسائر الجوارح وعقيدة والعقيدة تختص بالقلب يزيد بالطاعة إيماننا كاروا بين الله وينقص بالمعصية ينارهوا كما تصابا الله على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء وروي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وإنا تكين وإن سكفك وإيمان شيني وإن سكفك يا وانت بيقو لما سكما توسى يا مئيانا زما تنسو وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي عمر بن عبد العزيز يربط مع عدي بن عدي يتي إن للإيمان فرائض يتي إيماننا نفر الليل وشرائع وحدود لشرؤي لإياكوتي وسننا لسنوني فمن استكملها استكمل الإيمان duk wanda ya cika su ya cika imani wannan lam yastakmilha lam yastakmil al-imana wanda bai cika su ba bai cika imani ba fa in aish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu bihi in Allah ya sa na rayu zan bayyana muku dan ku yi aiki da shi wa in amut in kuma na mutu fama ana ala suhbatikum bi harisi wattafaqu ala tafadul ahli al-imani ahli sunna kuma sun yi ijma'i cewa muminai daraja-daraja ne matakai ne fil imani wata bayunihim fi darajatihi qala ibn abi mulaika adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn abi mulaika yace na riskin sahabbai mutum 30 kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi kowanne yana tsoron nifaqa akan shi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'ila ba wanda ya isa ce shi imanin shi kamar imanin jibril ne da mika'il mana muminai ma matakai ne kenan ko wa qala mu'adhu ijlis bina nu'minu sa'atan mu'adh yace zauna mu yi imani a lokaci ɗaya awa ɗaya ko lokaci ɗaya wa karihu an yakuna ar-rajulu suka ki mutun yace ana mu'minun haqqan ana mu'minun haqqan kace ni mu'mini ne haqqan bal yaqulu ana mu'minun sai kace ana mu'minun waya juzu an ya kula ana mu'minun insha Allah ya halatta ka ce ana mu'minun insha Allah insha Allah din da ka ce la ala tashkik ba shakka bane la ala ma la shak fi imanihi wa atiqadihi min haythu ilmihi bi nafsihi ba wai kana shakkan imanin ka bane ko menene ka imani ka tabbatar da haka yake fa innahu fihi ala yaqinin wa basira saboda mutum yana kan yaqini ne da basira akan imanin shi da gaske ke bal alaman al-khawf min su'il aqiba to me yasa kace insha Allah yace ai kai baka san karshen rayuwarka ba Allah ne ya san wannan wannan kuma yana cikin ilimin Allah madaukakin sarki wa khafa ilmi Allah ta'ala fihi alaihi fa inna amra as-sa'adati wa shaqawati yabtani ala ma ya'lamu Allah min 'abdihi an fahimta wa yahtimu wa yahtimu alaihi amrahu la ala ma ya'lamuhu al-'abdu min nafsihi والاستثناء يكون في المستقبل sannan kuma ka ce to cewa istisna yana zama wani abin da zai zo daga ba ba abin da ya wuce ba wa fi ma khafi alaihi amruhu da abin da kuma ya buya gare ka baka san hakikanin al'amarin ba la fi ma madha wa zahara ba a cikin abin da ya wuce gashi na ya fito fi amma kuma ya wuce فإنه لا يسوق في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول يتي أتكين الهرش العربي بايا بعدين بني كاسني كاتش أبنتي كاغما تتي ناتي أبنتي إن شاء الله ba zai dace da hankali ba amma ka ce zan ci abinci insha Allah akaltu insha Allah wa sharibtu insha Allah wa yasihu an yakula akul wa ashrabu insha Allah ولو قال انا مؤمن من غير استثناء يجوز yace ni mu'mini ne bai ce insha Allah ba ya halatta لانه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مقر بها من غير شك قال سفيان الثوري سفيان الثوري يتي من كره ان يقول انا مؤمن ان شاء الله فهو عندنا مرجع يمد بها صوته فهو عندنا مرجع فانه عندنا مرجع وقال أيضا خالفنا المرجئة في ثلاث yace murji'a sun saba wa da ahli sunna a cikin abubuwa guda uku na farko nanu naqulu al-imanu qawlun wa amalu arki wayan abubuwa ahli sunna suna cewa al-imanu qawlun wa amalu wa hum yaquluna qawlun bila amali an fahimta ونحن نقول يزيد وينقص اهل السنه tana cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa wahum yaquluna la yazidu wa la yanqus baya karuwa baya raguwa ونحن نقول نحن مؤمنون بالاقرار وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله muna cewa mu'mine ne da tabbatar da abin da muka yi na imani sun ce a nahanu mu'minuna inda Allah mu mu'mine ne a wajen Allah a cikin ilimin Allah kenan ko fala nadri ma hu wa qala aidan nahnu mu'minuna wan nasu indana mu'minuna wa haula'i alqawmu yuriduna minna an nashhada anna inda Allah mu'minuna wa lam yakun hadha fi'alu man madha wannan ba aiki wanda ya wuce bane a wajen Allah hukunci wajen Allah baka san abin da yake hukunci ba don Allah shine ya san me zai zama karshen al'amarinka وكذلك لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن في علم الله باي حالتا متيتي ني مؤمنين أتكين علم الله لأن علم الله لا يتغير سبب علم الله باي تنزاوا كيف كسيت يزو كان مؤمن غوبي كذا مكافر غوبي انا كافر غوبي انا مؤمن با هكا بني با وقد يتبدل حال الإنسان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ونعوذ بالله من الخذلان والكفر بعد الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي أمن ذو الله صلى الله عليه وسلم يجي إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة mutum zai tashi na aiki mutane suna ganin aikin in ahalin janna mumini ne wannan ke na ku wa innahu min ahalin nari a kashin gaskiya kuma shi dan wuta ne saboda me ana la'akari da abin da ya cika a kai an fahimta qala shaykhu al-imamu وليعتبر المعتبر بإبليس كو متن يلا أكريد إبليس فإنه مع مكانته من حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم إبليس أيضا ينادى مسيي مسيي أتي مكافر أهل النبي آدم بدا له من الله ما لم يكن يحتسب سيونا بنكم يفارو أبن نبي تبا سماني ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ونسأل الله الكريم حسن العاقبة والختمة بالسعادة ولذلك اتفقوا على أنه ليس لأحد أن يحكم أن يحكم لنفسه ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار يسا أهل السنة سكتي باب وندي إسا ينكي هكونتي واني تن أدنى نكواني تن متني لتستر عواقب أمور العباد على الخلق سبو دكرشن الأمر باي أبو هيكي الله كرشي يسني سريني وحقيقة الإيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم حقيقة الإيمان وشين إيمان da zai sa ka samu sakayya ranar lahira kama na mutum ya mutu kai imanin kenan bal narju lil muti husn al ma'ami ahli sunna suna cewa muna fatan alkhairi ga wanda yake aiki mumini ko mai aiki mai bin Allah sai mu ce muna masa fatan alkhairi ya mutu akan haka wa na khafu alal mujrimi su al'azabi zaka je wajen azzalimai kuma mujrimi sai ce ana yi masa tsoron mummunan karshe illal anbiya sai dai annabawa kadai su ne mas'alansu an gama da ita wa man shahida lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam bil jannati min as-sahaba da kuma wanda manzon Allah ya masa shaida da aljanna cikin sahabbai duk wanda manzon Allah ya masa shahada sai dai kaje kana bata lokacin ka ka dauki kanka kana buga dutse kana cewa zaka karya dutse sai a ce kana tihin saharatan yawman li yuhiyaha wa lam yudirha wa awha qarnahu al-wa'id وهم سوني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عو ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والحسن والحسين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم دكا ما تم من الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة فإنا نخدع لهم بالجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صدق وكذلك كل من ورد فيه بعينه نص نص كتاب أو سنة حكم به بنار أو جنة شيء أكبت شيء هكذا دون السياغ mun kaga kun ka dauki karatu wajen manyan malamai rikewa kake kada ka je kuma shakka ta zo duk sa'an da mutum yazo yana hayaniya kana kallon shi ko jahili ne ko ba shi da lafiya ko dan ko dan menene dan menene dan menene sai ka san mece ina gaskiya take sai ka yi riko da ita me maqaqidan ahli sunna wal jamaa duk manzo wanda manzo Allah ya musu shahada shaida cewa ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne farkon su shine wa sa'an nan wa sa'an nan wa sa'an nan wa sa'an nan ga suna har zuwa karshe ya ce da duk matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama duk wani wanda zai zo ya fada ma akasin haka ko ba shi da lafiya ko yana da ciwon zuciya ko ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko alal aqall ba shi da albarka qala ash-shaykh rashin albarka shi ke kawo waɗannan abubuwa kamar yadda muka fada a ce mutum Allah ya la'ance shi dama la'anan nan ne shi yasa la'antar ta sa ya iya shiga yin abin na wannan abin da ya inda babu la'antar ba zai iya yi ba har abada قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الجعد قال حدث قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال يتي كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره yace na kasance ina zaune tare da ibn abbas yana zama zauna zauna akan shimfidarsa fa qala sai ce aqim indi hatta aj'ala laka sahaman min mali ji zaura wajina har na zo na yanka maka wani rabo a cikin dukiyata na ware na baka fa aqamtu ma'ahu shahrayn sai na zauna wajen wata biyu thumma qala sa'annan sai yace mi inna wafda abdul qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man al-qawm wafd abdul qais da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace musu man al-qawm suwa ne ne aw manil wafdu qalu rabi'a suka ce daga gabilan rabi'a muke qala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghayra khazaya wala nadama lale maraba da ku waɗanda suka shiga a musulunci ba tare da an takura musu ko an yake su ba ba kunya ba ba rashin mutunci da cikin mutuncin su suke qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahr al-haram ya manzo Allah ba ma iya zuwa wajen ka sai dai watan haram lokacin da aka aka aka aje yaki shahr al-haram kenan wa bainana wa bainaka hadha al-hayy min kuffar mudara saboda tsakanin mu da kai akwai kafiran mudara da mun zo yaki za su ce in ba in ba an aje yaki ba za mu iya zuwa wajen ka ba famurna bi amrin bi amrin fasl saboda haka ya manzon Allah ka umarce mu da wani al'amari da yake a karar rabe mana komai da za mu yi saboda ne nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi aljanna mu je mu isar da sako waɗanda mutanen unguwanmu da kauyenmu da jama'anmu kuma wannan abin da ka faɗa mana in muka yi shi za mu shiga aljanna wa sa'aluhu anil ashirba suka tambaye shi dangane da abubuwan da za su sha me za mu sha ya za mu yi cikin me za mu yi tsimi saboda kar a sha giya fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in sai manzo Allah ya umurce su da abubuwa guda hudu ga wayansu abubuwa guda hudu ku rike su ga wayansu guda hudu kuma ku kiyaye su amarahum bil imani billahi wahdahu yace ku yi imani da Allah sarki wahdahu la sharika lahu qala sai yace atadruna mal imanu billahi wahdahu ko kun san menene yin imani da Allah madaukin sarki wahdahu la sharika lahu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam da ya tambaye su abinda suka fada kenan qala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah an kawo su guda biyu idza ijtama'a iftaraka wa idza iftaraka ta ijtama'a haka ce la ilaha illa Allah lazima min zalika muhammadun rasulullah in an ce muhammadun rasulullah ta zammana zalika an la ilaha illallah to amma in aka kawo su la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah da ma'ana muhammadun rasulullah da ma'anarsa mafhum an fahimce su wa iqamis sala iqamus sala a tsaye da sallah wa ita'uz zakati da bada zakka wa siyamu ramadana wa an tu'tu min al-maghnami al-khumsa in aka yaki riban yaki a bada ɗaya bisa biyar a cikin riban yaki guda hudu kenan da aka umarce su da shi wana ahum an arba'in ya hana su yin wa'ansu abubuwa guda hudu anil hantami wad dubba'i wan naqiri wal muzaffati wa rubama qala al muqayyar wa'ansu mazubi ne inda ake tsiman abu tsimin inabi ko dabino to sai ce kada a yi cikin kututturar dabino yana da nauyi yana da kauri in aka sa abin in ya lalace zama giya ma ba za ka sani ba amma abin da ba shi da tauri ba shi da karfi ne in ya zama giya shi ya tsaga abin shi ka san wannan abin ya zama giya shi ne fada musu yadda guda hudu kamin da zai bayani wa kala ihfazuhunna ku kiyaye waɗannan abubuwa wa akhbiru bihinna man wara'akum ku je ku isar da sako hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an abi bakr bin abi shayba wa muhammad bin bashar wa ghayrihima an muhammad ibn jafar an shu'ba wa abdullah ibn al-abbas wa abdullah ibn al-abbas ibn abd al-muttalib abu al-abbas al-hashimi al-qurashi hashimin dangi ne ko ba quraishi ne abdullahi dan abbas ne wa kunyatu wa kunyatu al-abbas abu al-fadl am rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abbas bafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-kunyan sa shine abu al-fadl wa mata abdullahi ibn abbas bit-ta'if abdullahi dan abbas ta'if ya rasu sanata 68 wa huwa ibnu ihda wa 70 yana dan shekara 71 ya rasu ومات العباس في ستة من خلافة عثمان سيدنا عباس كما يشاف أنسى مشكرة شرط من خلافة سيدنا عثمان الشيرس وأبو جمرة اسمه نصر بن إمران الضبعي وقد يروي أيضا عن ابن عباس أبو حمزة واسمه إمران بن أبي عطاء واسطي ثقة وشوبة هو ابن الحجاج ابن الورد الواسطي أبو بسطام من الأزد مولى ابن أتيك مات سنة ستين ومئة وهو ابن خمس وسبعين سنة إلى أن شكرا سبعين خمس وسبعين شكرا سبعين دبير ومولده ومنشأه بواسط قوله غير خزايا فالخزايا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي وعار wanda ya samu ya samu khizi da ar aibi kenan yuqalu khaziya ar-rajulu khizyan wa huwa khazayan wa yuqalu khaziya idza idza istahya yana karban wannan yana daukan wannan wal masdaru minhu al-khazaya al-khazaya wa ma'anahu annahum dakhalu fil islam taw'an wai sun shiga cikin musulunci ne da zabin ransu lam yusibuhum makruhun min harbin ba yakar su akai ba ausabin ba a yake su ba ba a ribace su ba ba a ribace su ba abinda zai sa musu kunya ko da kaskanci wanne dama minna da damati wa kana yanbaghi an yaqula nadimina li anna nadama jam'u jam'un nadman illa annahu akhrajahu ala wazni khazaya kama qalu innahu la ya'tina bil ghadaya wal ashaya wa innama tujma'u al ghadatu bil ghadawati wa qawluhum murna bi amrin faslin ay bayyinin wadihin bayyananne fili yanfasilu bihil murad wala yushkilu abinda komai zai fito fili ba mushkila wal hantamu al jarra gora kenan yuridu al intibaz fiya abinda za a yi tsini a sima dabino ko kuwa inabi a ciki wad dubba'u al qara'a والنقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه عوئية ينتبذ بها فيها وأن الدم يما قدن سيافي في كروناكو والمزفت أبنى كتي المزفت السقاء الذي قد زفت عند أكي سيمي sai aka zo aka shafa masa kwalta ko mai iska ba ta shiga a ciki to da an sa abu ciki aka rufe yanzu yanzu sai zafi zai zama yana buga yana buga yana ya zama giya kenan أي ربب بالزفت بالزفت وهو القير والتاكينة والنهي عن الانتباذ في هذه الأوئية ليس لأعيانها وأن أبو أنك شكر أيسيمي أسلبا ويدن سوكا سبا ولكن لما أن هذه أوئية متينة قد أبو أنيما سكولي in aka zuba abu ciki ko ya lalace ya zama giya ba za a fahimta ba sai ka ɗauka ka sha sai ka bugu amma in abin ba shi da kauri ba shi da ƙarfi in ya zama giya zafin zai huda abin da kaga an ya huda abin kasa ya zama giya kenan ba za ka sha ba shi yasa aka hana su ko walakin anna hadhihi al-ahwiyatu matiratun qad yanbu qad yabushu ash-sharabu fiha fayasiru muskiran ولا يعرفه صاحبه فيشربه وغير المزفة من أسية الأدم إذا نش فيها الشراب ينشق in ba aka kawo jaka aka kawo salaka aka kawo ko fata wani abu aka aka tsima abinda aka tsima a ciki in yayi zafi ya dau giya sai abin ya fata ta tsage ko gora sai ta fashe to shi a san wannan ya dau zafi shi sa aka hana shi fa ya alamu bihi sahibuhu fa yastanibuhu fa in alima annahu laysa yunash liqurbi zamani fala ba'sa bi shurbiha kullaha yace wayannan abubuwa duk in an sa abu bai jima ba kaman jiya jiya aka saka ko da zuwa zuwa aka saka zaka ya dauka ka sha tunda bai zamo giya ba wa dalilu alaihi ma ruwi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dalili shine yace ai manzon Allah yace kuntu nahaitukum anil dhurufi fashrabu fi kulli wi'ain ghayra an la tashrabu muskiran da na hana ku karku yi simi a cikin wannan a cikin karku yi simi a cikin wannan a a yanzu duk abin da za ku yi simi ku yi simi a ciki amma kada ku sha giya mana duk abin da simi a ciki zai zamo giya to kada ku yi kenan an fahimta wa fil hadith bayanu anna al a'mala min al imani wannan hadisi yana nuna cewa ayyuka suna cikin imani haifu fussirar imanu bi iqamis salati saboda da aka zo za a fassara imani sai a kawo tsaye da sallah wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa i'ta'il khums min al-ghanima wa fihi anna iblagul khabari wa ta'lim al-ilmi wajibun yace cikin wannan hadisi yana nuna cewa a ilmantar da mutane wajibi ne haythu qala wa akhbiru bihinna man wara'akum wa akhbiru bihinna man wara'akum waɗannan tawaga ce ta fito daga gare su ko ƙauyensu suka zo daga nesa kenan suka zo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa wani sai taso ya zo ya zo ya sallah ya ji karatu wajen manzo Allah in ya koma gida unguwansu ƙauyensu sai je ilmantar da su shi ma an fahimta kabiru sai je ilmantar da su shi ma to da haka ake yada ilimi an fahimta وقيل لوعد بن منبه أليس لا إله وقيل لوعد بن منبه أليس كذلك أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة aka ce ma wahabun nabi la ilaha illallah ba wannan kalma ita ce mabudin aljanna ba mana duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya magana ta kare kenan qala bala walakin laysa miftahun illa lahu asnan yace eh amma ai duk wani mabudi yana da hakora fa idza jita bi miftahin lahu asnanun futiha laka in ka zo da mabudin da yake da hakora sai a buɗa maka wa illa lam yuftaha laka in mabudin ka kawo bashi da hakora ka saka shi ne ka zira ka cire ba zai bude ba an gaba da wannan ya ba ya cika alkawarin da yayi babu halawatul imani wa hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo na dandanon imani da san Allah da manzansa da san Allah da kuma san manzonsa sallallahu alaihi wa sallama قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى أن قال إلى كرئزوا آخر آية وقيل في أوله في قوله لا يمسه إلا المطهرون لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسوارا إلى آخر إلى سورة الجمعة قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاث wa'yansu ɗabi'u guda uku wa'yansu al'amura guda uku man kunna fihi waje da halawatar imani duk wanda ya taru ya samu wannan guda uku to zai ji ɗanɗanon imani zaƙin imani su waɗannan abubuwa guda uku su ne waɗannai ne na farko man kana Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wanda yake son Allah da manzansa fiye da kowa fiye da kanka fiye da iyayenka fiye da siyasanka fiye da dukiyarka da kasuwancinka da kasarka da mulkinka da komai da komai to daga nan za ka ji ɗanɗanon imani in ba haka ba ka babu imani ma balle ka ji ɗanɗanonsa wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi da kuma ka so mutum musulmi saboda Allah wa man yakrahu an yauda fil kufri da kuma wanda baya son ya zamo kafiri bara in an kazahu Allah kama ya karau an yulka fi nar wanda Allah ya yi musu alkhiri wanda Allah ya musu muwafaka ya zama musulmi to ya kada ya kuskura ya so ya zama kafiri balle ya shiga wuta hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wa akhrajahu muslim an muhammad bin ibn al-musanna wa muhammad bin bashar an muhammad bin ja'far an shu'ba wa qawluhu man yakrahu an ya'uda fil kufri wanda ba ya'uda ada baya nuna cewa ya koma a'a ya bi mana sara ya zamo in aka ce ya koma mana ya taba shiga kenan ko fal'audu kan yakunu bi ma'anar ruju ilaihi ba da ma dakhala fil islam wa kan yakunu bi ma'anar masir ilaihi ibtida wa minhu qawluhu fi qissati shu'aibi aw la ta'udunna fi millatina أو لتسيرن لتسيرن تسيرن في في ملتنا تون bai taba shiga kafirci ba aiko mana ada ko yakru anta yahuda fil kufri qala qaumun ma'anahu latasir latasirun ila millatina lianna shu'ayba lam yakun qadd ala al kufri وقيل الختاب مع أصحاب شعيب الذين خلوا في دينه واتبعوه بعدما كانوا كفارا قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم babu ɗayan ku da zai zama mumini hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ba za ka taba zama wa mumini ba sai son manzan Allah ya fi karfi a cikin zuciyarka sallallahu alaihi wasallama da kanka da ƴaƴanka da iyayenka da duniya baki ɗaya هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة وقتادة هو قتادة بن الدعامة السدوسي الأعمى أبو الخطاب البصري مات سنة سب سبع عشرة ومئة بواسط وولد سنة ستين قال أحمد بن حنبل مولده قت مولد قتادة والأعمش واحد وقتادة الأعمش لوكا شداك هيفيس قال بكر بن عبد الله الم- المزني من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة ثم زالت لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ka so manzo Allah fiye da yadda kake son ubanka da mahaifiyarka da ƴaƴanka da siyasarka da kasarka da dukiyarka baki daya wannasi ajma'ina da duk baki dayan mutane son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane duk za su dauki kansu su fanshi manzon Allah to sun yi daidai kenan ba su yi hasara ba ba ai hasara ba to amma a fanshi manzon Allah lokacin da yake lokacin da yake sahabbai kenan yanzu za a fanshi manzon Allah me za a fansa zan fanshe shi game da kaza ma'ana in je in yi mishi gadi kar a zo a yi mishi kaza ko in naji an yi kaza in je in za a yi mishi kaza yanzu ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin aikin da Allah ya kawo shi ya zo yayi ya zo ya gama a lokacin da yake da raye Allah ya kare shi ce wallahu ya asimuka minan nas wata rana manzo Allah ya gare ce to ku masu yi min gadi masu yi tsaro na duk kowa ya je kama gaban sa Allah ya kare ni ku tafi wata baturiya da ta karanta wannan maganar ta ce mutum zai iya yaudari kowa amma ba zai yaudari kanshi ba fa mutum zai iya yaudari kowa amma ba zai yaudari kanshi ba yace su tafi Allah zai kare shi wannan bawan Allah ne Allah ya san Allah na kare shi in ma haka ba zai taba yiwa haka ba da haka ta musulun abin da yasa ta musulun take an fahimta yasa duk sa'an da wata matsala ta tashi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daukaka in da ce za a ce za ta kara manzo Allah daukaka sai a ce ta kara masa daukaka ke to yanzu wace daukakan me kuma bayan an yi daukakan an tafi an tafi an tafi har Allah ya dauki kayansa ya ce abinda aka ce na zo na yi na yi ala halban nakt ala halban nakt ala halban nakt Allahumma fashhad in Allah zai ma shaida kuma to tambayar su kuma na me Allah ya ma shaida cewa ka isar da sako ina za a je a yi shari'a gabar Allah to shi da shaidarka kuma to magana ta kare shi yasa matsala ta danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa sanin yadda matsaloli suke tafiya fa ma'ana zafin kafirci ne da duhun kafirci shine yake kawo musu wayannan abubuwa da suke yi kuma sun ga waɗanda suka yi ba su ci nasara ba waɗanda suka zo suka yi ba su ci nasara ba to su ma sun san ba za su taba cin nasara ba to amma kaddarar Allah ta riga fata cewa sai sun sha wahala sai sun ji ba daɗi sai sun kasa bacci sai komai ya rikice musu tun daga ran da ya faɗi maganar da ya faɗa har yanzu bai iya bacci ba kullum cikin tashin hankali yake to riba me yace a inda kake tsammanin ba wanda zai daga ma yasa a daga ma yasa a ci maka cin mutunci dan me zaka taba wanda wanda ba a isa a taba shi ba a nuna ma dan me zaka taba wanda ba a isa a taba shi ba baya nan abinda kai ba zai shafe shi ba ba zai zama tabo ba ba zai taba komai ba amma dan me tana jin zafi kowa yana jin zafi dan me zaka taba wanda ba a isa a taba shi ba duniyar nan a zauna lafiya ba mana ana koya maka hankali ke duk duniya ko ina taro wannan ana zanga zanga ana ana kaza kaza ana ana saboda me saboda shi ya shigar ya sa kansa abinda ya dauko ma kansa abinda ya fi karfin shi to yanzu zai samu darasi cewa lallai ya taba wanda ba a isa a taba shi a kwana lafiya tare da cewa kuma ba taba shi aka yi ba ba abin da zai shafe shi Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya yabe shi to sai duk duniya su zo su ce ba su yabe shi ba maganar wace ce gaskiya maganar wace ce ke da daukaka ba maganar wace ce gaskiya to ashe ba da shi ake ba da wa ake ke ni da kai da wane ne da wane da wane ne shi ne wannan shi ne kai ma kake jin zafi dan me aka yi wannan kace Allah ya za'ance shi Allah ya tsira mishi Allah kaza Allah kaza Allah kaza amma in ba haka ba ai dama la'ananne ne tsinan dai ne ko kafara ko baka fada Allah ya la'ance shi ya tsine masa ba haka bane ba Eh. Oho. قال الشيخ الحسين بن مسعود أليس كذلك؟ هذا حديث متفق عليه منكر دمه وقتاد قال قال أخبرنا الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سليمان بن يحيى أليس كذلك؟ قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو أقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب yace mu kasance tare da manzon Allah manzon Allah ya riki yana riki da hannun sayyidina Umar ibn al-Khattab fa qala lahu Umar she sayyidina Umar ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'anta a habbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi ya manzo Allah wallahi na fi son ka da komai sai dai zuciyata da take raina da yake cikin kirjina fara hubbu tabi'i kenan soyayya ce ta tabi'a tabi'a mutum yana son kanshi yana son na kusa tabi'a kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la ha'a wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa hatta akuna ahabba ilayka min nafsika sai na zamo kafi so na da ranka to daga nan sai na umar san ashe wannan soyayya ce ta daban soyayya ce ta shari'a ta addini ba soyayya ce ta ɗabi'a ba ɗabi'a musulma yana son kanshi ba to sai a nuna maka akwai abin da ake so wannan umarni kenan aka ba shi faƙala lahu sayyidina umar ya auna ya auna ya duba ya je ya dawo kai wannan matsalar fa ba ba karaba ba ce faƙala lahu umar fa innahu al'ana yace tabbas yanzu wallahi na rantse da Allah la'anta ahabbu ilayya min nafsi wallahi na fi son ka da raina da kaina faƙalar da biyu sallallahu alaihi salama al'ana ya umar yanzu ka zo yanzu ka samu imani da ka fi son ranka da ni wallahi babu imani ba ya ce fadai na hubil arwahi lauka na yuftada fa kullum bihi ba da dalali dalita da alaisa ka zalik eh هذا حديث صحيح قبلته يا ذاك كيك سو منزو الله fiye da ranka da kowa da kowa gashi siyasa ka da kasuwanci ka da dukiyar ka sun fi maka Allah da manzon sa ma da addinin Allah yaya za a yi an waye gari ranar lahira ya za a yi an waye gari an samu kowa ya samu kanshi a cikin kabari ga rayuwa ana nan waɗanda ake barin addini don su ɗin su kansu azaba suke son su yi muku ba abin da yake damun su kamar addinin musulunci ya ake yi ne a ka'aba ko masallacin na mutane su yi sahu ba wanda ba ba kirkirin su akai ba ba kungiya bace ba wani abu abin a'a kowa ya je da kansa da karan kansa amma su yi sahuwar lokaci daya da an ce azumi ya kama kallo ya koma sama gina har bayan hajji yana kunan su yana damun su shine sai su kirkiro kaza suka kirkiro abubuwan da suka karya kowa suka suka kashe mutane suka karya dukiyar mutane da tattalin arzikin mutane ba haka bane ba da aka kusa zabe shi suka zo suka shirya suka kulla shiririta a dawo da umra a dawo da hajji saboda suna da tasarrufi a wajen to an dawo da umra kuma yadda suke so ko yadda shari'a take so wanda ya shekara hamsin da ɗaya ba zai je umra ba daga shekara goma sha takwas zuwa hamsin wanda ya sama da haka ba shi ba umra sai a haƙura ko sai a haƙura ko duk bukatarsu ba za ta biya ba wallahi ba radda bukatarsu za ta biya waɗanda ke musu ciniki da addini din su ma ba radda bukatarsu za ta biya addini dai na Allah ne Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ke kare addinin mu da a ce lallai sai manzo Allah na nan addini zai tafi da Allah zai bar shi har karshen duniya Allah ya dauki abin shi ya tafi da shi to kuma sai me sai Allah ya ce ba addini kenan Allah shi ke kare addini har yanzu a kasar da ake so a kaskantar da musulunci a kasan ake samu mutane da zabin ransu su dauki addinin musulunci su sha wahala ne a hana su ai menene da menene su buga kirji addinin musulunci suke so ya zaka yi da su haka Allah ya yi Allah shi ke kare addinin shi duk wani wanda yake jin yana iyawa ya isa ko ya menene wallahi yana bata lokacin shi haka Allah ya ce addinin Allah shine zai samu rinjaye har ana da kasa alaysa kazalik me Allah ya faɗa ina ana ha inna lillahi wa inna ilaihi a na faɗi wannan na a gyara wannan ya aka yi sola ba zai ba za ta yi buki nan a lokaci ya ce ina muka tsaya to shi ke nan zai ليظهره على الدين كله يجي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ina mana walau kare alkafiruna mushrikuna suna nan din ba wai ba su bane amma ba abin da za su yi Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alayt wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum